ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da amincewar shi da kadartawarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na ranar lahadi wanda ya daidai da tara ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina 446 wanda ya dace ba tara ga watan uku watan mars miladiya ta 2025 domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani inda ba inda muka tsaya akan suratul quraish jiya mun kare suratul quraish da mun gani bayani irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma shawa ni'ima, wanda wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu kuma sai ya nema cewa su gode mushi shi ne su kaɗaita shi da bauta, shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fali ya abudu rabba hazal bait, wato su bautawa Ubangijin wannan ɗaki, alladhi a ta'amahun min jo'in wa amanahun min khawf, wanda shi ne ya ciyar da su daga yunwa haka kuma ya amintar da su daga abin da ya shahi tsoro da muka gani cewa wannan yana daga cikin manyan ni'imomi wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ma ƙuraishawa shine tun daga farko ya zamanto ya haɗa kansu yana yassare musu hanyoyi na abin da ya shahi zuwa wato kasuwanci da ƙuraishawa mun gani allah da ya ce ila fi himri hilatar shita'i wasaif wato yadda suke haɗuwa su yi rihila su yi bulaguro na kasuwanci a lokacin wato zahi su tahi yaman haka kuma a lokacin sanyi su tahi sham duk a shekara suna da wannan so biyu kuma duk a tahiyar da suke yi idan sun je ko ina suna samun amintuwa saboda su suke ɗaukan hidimar ɗakin allah wanda yake makka kuma idan suka dawo suka ci riba suna hudda daga riba su su hudda wani kaso su bada su ce wannan dan a yi ɗawainiyar ɗakin allah amma alhazzai masu zuwa wato domin hajji hidima duka wannan tun a jahiliya sun kasance suna yi to Allah subhanahu wataala da ya gayyi musu wannan ni'imomi da ya musu sai ce to su bautawa wa ubangijin wannan daki wanda shine Allah subhanahu wataala wanda ya ciyar da su daga abin da ya shahi yunwa haka kuma ya amintar da su daga abin da ya shahi tsoro Allah subhanahu wataala ya amfana da mu a yau insha Allah zamu biyo sura da ke bayanta wadda ita ma tana da alaka kamar yadda muka gani a jiya a wasu malamai suna cewa sura guda duka wato sura guda ce amma dai abin da yake rajihi shine sura kowace daban-daban ce suratul quraish daban suratul fil daban duk da suratul fil in ita ma ta zo ne don ta bayyana mana irin ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma quraishawa wanda a suratul fil wannan babban ni'ima da Allah ya ma quraishawa shine Allah subhanahu wata'ala da ya kare musu wannan makiyi nasu ma'abota giwa da suka zo su abarahata da suka zo za su roshe ka'aba wanda jiya mun gani kaɗan daga cikin abin da ya shayi tarihin abrahata cewa wani sarki ne aka yi a garin yaman yana da girma yana da ƙwarin mulki sai ya gani cewa haƙurai shawa mutanen makka su ma ambatansu yana da yawa yadda allah ya musu ni'ima suna kula da ɗakin allah to bari yanzu shi ma ya zamanto ya gina wata kanisa ya yi wata ka'abar shi a birnin yaman a sana'a ya yi ka'abar shi a nan ya ringa janyo hankalin mutane su ringa zuwa can a fasa zuwa makka wato domin ɗakin Allah to da ya gina wannan ya zo a ruwaya cewa wani daga cikin mutanen shawa sai zo ya yi kashi ya zo duka ya shahi wannan ka'abar tashi da ya tabbata kuma wata ruwaya cewa wasu ne suka zo da wuta suka yi amfani a kusa da kanisai tubancin da suka yi da aiki da wutar ta suka yi dawa abinci da sauransu to sai zamanto wannan wutai ba su kashe ta ba iska sai ta tashi ta kai ma wannan kanisa tashi duka ta kone baki daya wanda suka ce wannan suna daga cikin kabilar ƙuraishawa shine sai ya ɗauki aniyar cewa to shi zai je ya roshe su ma ka'abas amma magana wadda ta firin jaye ita ce mutumin da ya shiga ya yi kashi a cikin ka'aba shi shi wanda yake ka'aba abarhata kanisar shi ya je ya yi kashi ya shashaye ta baki daya wannan abin ya bakanta mushi rai ya ce bari ya tashi ya je ya ɗauki runduna ya je ya rushe ka'aba da ya kamo hanya muka ce a tawagar da ya zo a ciki akwai mine akwai giwaye da wannan giwaye an zo an ce guda takwas ne watar waya ta ce guda goma sha biyu ne an zo da su don ya zamanto mine idan aka zo aka ɗaɗɗarme jikin ka'aba aka ɗarma igiya jikinta sai a ɗarma ma giwa mun san giwa inda take da ƙarfi inda daga an zabure su daga sun cira kawai shikenan su roshe wato abin da ya shafi ka'aban nan shi yasa ya zo da giwaye to Allah subhanahu wataala shi yake tsare da ɗakin shi wanda asalin ɗakin nan na Allah ne wanda waye gina shi ne annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da ɗanshi annabi Ismail da suka yi da gini suka ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim to da ya nufaci makka yazo yana tahiya yazo yazo har sai da ya kusa shiga makka ya zamna a wani waje mun gani da ya zamna ya kama wato raƙumman 'yan makka ya zo ya ƙwace ga baki ɗaya daidai inda suke kiwon raƙummansu a lokacin ya tura ya ce a zo mishi da mutanen manya-manyan shawa aka zo da asa abdul mutallib wanda shi ma a ciki akwai raƙumman shi wajen guda 200 da aka ƙwace a nan ya zo a ruwaya cewa lokacin da abdul mutallib ya zo yana tunkarar shi abrahata sai ya gan shi mutum ne wanda yake da kyawu da ya zo ya mishi hira ya ji irin fasaha hira shi ya ji irin yadda yake zance har ya so wannan bawan Allah to amma da aka zo aka fara magana ya ce a'a ni fa ba ta ɗaki ba niki ɗakin wannan na Allah ne Allah zai zama to ya kare kayan shi ni kawai maganar raƙun mana da ka amshe ka bani raƙun mana ya ce ka bani raƙun mana ɗari biyu ya ce a mu fa mun zo mu rushe ka'aba ce wadda kuke ma hidima ya ce wannan da me shi me shi zai kare kayan shi ya zuwa ruwa ya abarahata ya ce to shi kuma zai gani wa ya isa ya kare shi a lokacin ya ce raƙumman ka ɗauki raƙumman ka ka tafi haka abu talib abdulmutallib da ya amso raƙumman shi ya dawo ya shigo garin makka sai ya tara jama'a ya ce kun gani ga wanda ya zo abarahata ya zo yana so zai roshe ka'aba ka'aba kuma ɗakin allah ne mun san sarai da yadda allah subhanahu wa ta'ala yake kula da ɗakin shi to yanzu yadda za a yi duka kowa ya ƙaurace daga wannan wajen suka gusa daga wajen ka'aba suka koma baya suke addu'a cewa ya Allah wannan ɗaki ɗakin ka ne ga wani ya zo zai zo ya hallaka shi ya roshe shi ya Allah ka yi maganin shi ɗakin ka ne suka taso suka shigo makka to shine annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sabko mishi da wannan aya ya ringa karanta musu irin yadda ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ta kaurar da abin da ya shafi abrahata to wannan sura sura ce ta goma sha tara a jerin sabkar surori na alkur'ani mai girma Allah subhanahu wata'ala ya sabkar da ita bayan suratul kafirun kafin suratul quraish wanda kuma za mu gani adadin ayoyinta ayoyi guda biyar ne muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karanta ta daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fahimtar ta daidai to sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baka ga bayan da ubangijinka yayi ga wato mutane ma'abota giwa suwaye ma'abota giwa sune kissa abarahata da wannan kissa mun kawo ta shunhuda ta yanda zaka fahimci cewa idan aka ce ashabul fil im da ta aka yi ashabul fil aka kyare ba zaka gane ba suwaye ma'abota giwa to amma yanzu ka san suwaye ma abota giwa su ne sa'abar hata lokacin da suka zo za su roshe ka'aba Allah subhanahu wa ta'ala ya watsar da su to shine bayanin yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu azaba ya watsar da su yake wannan sura wanda kuma malamai suke cewa yana daga cikin wata hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kaddara a wannan shekarai wata shunhuda ce aka yi ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wannan kariya da Allah ya yi musu aka zo har shekarar shekarar me ake ce mata shekarar giwa ake ce ma wannan shekara amul fili wanda a wannan shekarar ce aka aihiwa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan ishara ce ubangiji ya musu na wata shinhuda na wannan shekarar da aka aihi annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi wani abu wanda har duniya tarihi ya zamanto ya tabbatar da shi kuma duniya ta zamanto ta rike tana sane da wannan shekarar da aka aihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine annabi Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shin baka gani ba yanda ubangijin ka yayi ga wato ma'abota giwa sune sa'abar hata Allah yace alam naj'al kaidahum fi tadlil shin bu mu sanya ba wannan makircin nasu da kaidin da suka zo da shi fi tadlil Allah yace muka watsar da shi muka tarwatsa su baki daya ya ce wa arsala alaihim tsairan ababil haka Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da tsuntsaye ababil jama'a jama'a rinduna rinduna ta tsuntsaye ubangiji subhanahu wa ta'ala ya turo musu ya ce tarmihim bi hijaratin min sijil wannan tsuntsayen suna jihosu da wasu duwatsu na abin da ya shayi wuta wutar jahannama faja'alahum ka asfin ma'kul sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maida su kamar ciyawa abin tattakewa ga baki daya wanda Allah subhanahu wa ta'ala mutanen da suka zo na abrahata suka tunkari ka'aba to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa arsala alaihim tayran ababil Allah subhanahu wa ta'ala sai ya aiko musu wasu tsuntsaye ababila wanda suke jama'a jama'a haka jama'a jama'a ta tsuntsaye Allah subhanahu wa ta'ala ya turo musu runduna runduna group group wanda ya tabbata cewa dukkan tsuntsu Allah subhanahu wataala da ya aiko shi ya turo shi da wani dutse guda uku guda biyu a hannayen shi ko ka ce a kawahuwan shi guda kuma a bakin shi yana dauke da shi da wannan dutse na wutar jahannama ne shine yace tarmihim bi hijaratin min sijil wanda tsuntsun idan yazo yana jihar wato mutum daga ya sako mishi ya zo a wata ruwaya duk da labarai da yawa sun zo game da kissa abarahata cewa idan ya naso wannan dutsen gabaki ɗaya mutumin yake narkewa kuma kowane dutse da tsuntsu ya ɗauko da sunan mutumin da zai nasa mashi gabaki ɗaya adadin rundunar gabaki ɗaya adadin hijarar da Allah subhanahu wata'ala ya turo wannan tsuntsaye domin tare tattaka da su gabaki ɗaya wasu suka ce min sijjin yana da haƙe da wani dutse ne da laka na wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya aiko wannan tsuntsaye duk wanda ya zo da suka tunkari Ka'aba wanda kayan su tunkare ta ma yana daga cikin wasu labarai da ake kawowa ɗaya daga cikin mutanen makka ya zo ya isko babban giwon wanda shine babban giwon a ciki ana ce mishi mahmud sunan giwon ya zo ya ce mishi ya dunkusa kai tsaye wannan giwon ta durkusa ya ce ka ganin ɗakin allah ne zakka je ka roshe shi ya ce to kada ka yarda ka je ka roshi kawai wannan giwar ta zamna ta kita shi aka zo ake buganta ake buganta ta kita shi wata ruwaya sai da aka mata azaba da kyau tukwanta tashi ta zafira a lokacin wasu malamai suka ce in ta zo ta kama hanya ma ta juya saboda ta san abin da wato take tunkara to ala kulli hal Allah subhanahu wata'ala ya turo wannan runduna ta tsuntsaye jama'a jama'a tawaga tawaga ta tsuntsaye Allah subhanahu wata'ala ya turo su domin mine domin su hallakar da wannan jama'a ta abin da ya shafi abrahata shi yasa rundunar ubangiji subhanahu wata'ala ba ta da iyaka babu wanda ya san adadin rundunar ubangiji sai Allah subhanahu wata'ala zan ga yanzu wannan gabaki daya jama'a mutane sun gaza yanda za su yi da shi saboda sarki ne ya zo da ƙarfi ya zo da runduna yana ganin babu wanda ya isa ya hana shi ya buge ɗakin Allah har yake ce da abdulmutallib ya ce mishi a wannan ɗaki na Allah ne Allah zai kare ɗakin shi yake cewa to za mu gani mu je a buga a gani to shi yasa dukkan mutumin da ya zo ya gwada ma Allah hutu na hutu to bai san ba daga inda Allah subhanahu wata'ala zai kama shi kaga nan tsuntsaye Allah ya turo mishi da duwatsu na wutar jahannama haka Allah subhanahu wata'ala ya hallaka su gaba ke daya fatar waya ya zo cewa shi kadai ya rage sai da ya tsere ya juya he da ya isa garin su tsuntsun nan yana bin shi dan mine dan ya je ya kai labari ya zo a ruwaya ruwaya ta da yawa ke da kwai na abin da ya shahi kissa abarahata ya zo gari yake bada labarin wa gashi abin da ya faru kaza da kaza wasu tsuntsaye ne suka zo suke daga sun na sama dutse shi kenan ka kare kawai daga kan da yake yace ga irin shi nan kawai shi ma ya nasa shi sai ya hallaka to ka gani wannan rundunar Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala bakka kula mishi wato ka huto da shi kai huto na huto da Allah duk abin da kake gani kana yi Allah tausayin ka kyale ka ne yake amma duk lokacin da Allah subhanahu wataala ya kama ka to wallahi ba za ka iya kubcewa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inna Allah la yumli lil zalim wato ubangiji subhanahu wataala yana ma azzalimi talala kada ka gani kana saban Allah kada ka gani kana zaluntar mutane Allah subhanahu wataala ya barka haka kada ka gani kana dagawa a ban kasa ba sallah ba salati kai duk wani abu na dagawa kai ne duk wani abu na fasadi kai ne kuma ka gani komi rayuwarka seti tana tayya to wallahi Allah ne yake maka talala lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya damke ka to ba wanda ya isa ya kubtar da kai Allah yake cewa kazalika akhzu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka kamun ubangijinka yake lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kama alƙarya gabaki daya wa hiya zalima alƙaryar nan tana azzalima duk mai zalunci samu shi daidai duk zaluntar da kake ma mutane mutane suna ma Allah ya isa ba mu yahe ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana daga cikin addu'o'i wanda babu shamaki tsakankanin su da ubangiji subhanahu wataala direct wannan addu'a Allah subhanahu wataala yake karba yana daga cikin addu'a wanda aka zalunta mutum ne ya zalunce ka kace mishi na barka da Allah to wallahi shikenan Allah nan yana nan tuni yace la'ansurannahu walau ba'da hinin Allah yace wallahi tabbas sai na taimaka ma wannan mutumin ko da ko bayan wani lokaci ne kada ka gani Allah ya barka to a aka kiyayi kamun Allah subhanahu wataala to nan Allah subhanahu wataala ya ya aiko musu wannan wato tsuntsaye da duwatsu na wutar jahannama tarmihim bi hijaratin min sijil suna jiwasu da wannan duwatsu Allah ya ce faja'alahum ka asfin ma'kul sai suka maida su wannan gabaki ɗaya mutanen da rundunai duka suka riddige suka koma kamar wato karmami kamar ciyawa lokacin da gonakai misali shanu suka shigo gonakai wanda ke da kwai kara suka cinye wannan karan gabaki daya abinda yake na zubda suka zubda suka tattake shi gabaki daya suka huce yaya in ka zo wajen zaka gani to haka Allah subhanahu wataala ya mai da wannan mutanen da suka zo su yaki wato abinda abinda ya shafi roshe Ka'aba suka zo su roshe Ka'aba haka Allah subhanahu wataala ya mai da su gabaki daya kisa malamai suke cewa wannan yana daga cikin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yi ma mutanen makka ya yi ma ƙuraishawa cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya hana wato maƙiyinsu ya zo ya rushe mushi wannan ka'aba wadda wannan ka'aba ta Allah ce duk da wannan lokaci na baya ba ubangiji subhanahu wata'ala ba suke bauta ba suna bauta ba mine gumakai wanda a lokacin jahiliya gumki gumki da yake cikin ka'aba wajen gumki 300 da yanka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo aka yi bude makka zalla sallallahu alaihi wasallam aka shiga ake kada wannan gumakan gabaki ɗaya aka huddo su aka firkicike su aka zo aka tsarkake ɗakin Allah subhanahu wataala to ɗakin wannan na Allah subhanahu wataala Allah yake kare Allah yake tsare da shi Allah yake kare shi babu wanda zai isa ya je ya cutar da shi dukkan mutumin da zai je ya cutar da Ka'aba to Allah subhanahu wataala zai magane shi dai ya zo a wasu ruwaya ta irin ƙarshen zamani ƙarshen zamani za a zo a kai har a je a roshe Ka'aba amma wannan ya je ƙarshe ƙarshe wanda mun gani a karatunmu na baya cewa alƙiyama ma bata tashi sai a suwa akan mutane mafi sharri wanda babu masu bautawa Allah a doron ƙasa a lokacin ake tada alƙiyama duk wani mai imani ya mutu a lokacin Allah subhanahu wataala yake tada alƙiyama Allah subhanahu wataala ya kare mu to a gurguje wannan sura kenan bayani ko kuma ƙarin bayani kan ni'ima da ubangiji subhanahu wataala ya yi ma Qurayshawa shine Allah subhanahu wata'ala da ya kare su daga mutanen wato abrahata wanda suka zo su rushe ka'aba kuma wannan alama ce ta cewa za a yi wata shunhuda ce ta mine ta aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to sai sura ta gaba ita ce suratul humaza wanda wannan suratul humaza malamai suna kiranta da wannan sura ko ko baka ce suratu wailul likulli humazatul lumaza duka yana daga cikin wato sunayenta da jerin sabkarta ita ce sura ta talatin da biyu a jerin sabkar surori na alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar da ita bayan suratul qiyama kafin kuma a sabkar da suratul mursalat wanda wannan sura za ta karantar da mu wato wasu siffofi wato mummunar siffa wadda bai dacewa a ce mutum musulmi ya zamanto yana siffanta da irin wannan siffa siffa ta abin da ya shahi giba siffa ta abin da ya shahi rowa siffa ta abin da ya shahi ɗagawa siffa ta abin da ya shahi jiji da kai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya wadata ka to wannan duka zan gani cewa siffofi ne wanda suke mummuna wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana bayani a cikin wannan sura da kuma irin narkon azaba da ya tabbata ga dukkan mutumin da yake dauke da irin wannan sufofi to Allah subhanahu wata'ala ya kare da mu sai Allah ya ci bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatil lumazah الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصده في عمد ممددة
Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wannan sura da cewa wailul likulli humazatin lumaza wato Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da wata kalma ta wail kalma ta wail kalma ce ta azaba narkan azaba ya tabbata ga dukkan mutumin da yake zumbe da kuma abin da ya shahi kyabce ko kuma yahuce da kyahuce alhamzu wal lamzu wannan wail kamar ya gaba ya gabata da muka gani a cikin wata sura ce a baya cewa azaba ita wani kori ne wani wani lungu ne a cikin wutar jahannama ake kiran shi da suna wailun haka wasu malamai suka suka fasarta wannan wailin wasu kuma suka ce a'a wannan ana nihin cewa taɗewa da hallaka ta tabbata ga dukkan mutumin da aka wato aka kiraye shi da wannan kalma aka ce wairul laka kai canka ka taɓe ka hallaka larabawa suna isti'malin wannan kalmomi guda biyu suna isti'malin wai da abin da ya shayi hallaka da kuma wai da ha'un su ce wai hak idan ya zamanto ka samu wani abu mai rabo ko kuma wani abu makamancin haka da kuma duka kuma biyu wataran a wani lokaci suna isti'malin su ga abin da ya shafi aiki wanda yake na hallaka ko mummuna to Allah nan yace wailul likulli humazatin lumaza narkon azaba ya tabbata ga dukkan mutumin da yake zumbe yake kyahuce menene zumbe ne yake kyahuce alhamzu wal lamzu duka suna koma kan ma'anar giba wasu malamai suka ce alhamzu ana nihin gibar da zaka yi da hannu da kuma abin da ya shahi wato idanka wane ya wuce kana so ka yi da shi sai zaman to kake ma wane sinyal kana haka ga mutumin nan ya wuce wasu malamai suka ce a sinyal ma da ido yana cikin hamzu alhamzu mutum wani ya huce ko kuma ya shigo na kalle ka na ma haka cewa fa akwai magana kenan to wannan masu irin wannan Allah ya ce narkon azaba ya tabbata gare su alhamzu wallamzu allamzu kuma wasu malamai suka ce da hannu ko kuma da baki ma sali mutum ya zo ka ringa ko kuma da halshenka ka ambata da wato bakinka ƙasa ƙasa kai to dukkan wani nau'i na giba yana shiga ƙarƙashin mine ƙarƙashin alhamzu wallamzu to shi yasa Allah subhanahu wata'ala sai ya maka mine sai ya ce maka wailun wanda narkon azaba ya tabbata ga mutanen da suke irin wannan abu wato giba babban abu ne giba abu ne mai haɗari ya zamanto kana cin naman ɗan uwanka ya zamanto kana yi da ɗan uwanka Allah subhanahu wata'ala ce mana yayi kwatantawa yayi ga mutumin da yake yi da dan uwan shi kamar yana cin naman dan uwan shi ne danyi kuma ya zamanto ya amace dan uwan naka ya mutu kuma kana cin naman shi danyi kaga abu ne wanda yake mai matukar muni wanda riba haramun ce a cikin musulunci ko da kuma mutum yana da abin abin da kake waɗi gaskiya ne to wannan ka ci mutuncin shi ka tozartar da shi ka yi gibar shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wai dan uwanka mutum musulmi abin da yake tsakankaninka da shi shine ka kare shi duk abin da yayi nema mishi uzuri duk abin da ka gani yayi ko da ka tabbasa abin nan haka nan ne abu ne wanda bai dace ba kada ka je gaba ka ringa hwadi ka ringa cewa ai wani kaza yake ko kuma su wani kaza suke a'a yanda kai ma kana da laifi Allah ya ruha maka asiri to kai ma shi ma ka ruha mishi asiri ka nema mishi uzuri a shari'ar musulunci shari'ar musulunci suka ce ita ce idan ya zama to dan uwanka yayi abu kawai duk yanda za a yi kai a kwakwalwarka yi tawilin abin ya zama to kawai da wani uzuri ya sa wannan abin kawai ba hakikanin abin da ka gani bane ba saboda diddan ka kare ma dan uwanka mutunci akwai abubuwa daruratul khams wanda wajibi ne mutum musulmi ya kare ma dan uwan shi mutum musulmi daga ciki ka kare ma mutum mutuncin shi irdin mutum mutuncin mutum wajibi ne akan ka ka kare mishi shi dan uwanka musulmi bai buga bayya zamantawa ka zo ka ringa cin mutuncin shi duk abin da yake ka zo ka tozarta shi kawai Allah Allah Allah Allah kake ma kai ka ne kana bibiye shi ka gani yayi wani laihi ka zo ka bayyana dan ka zo tozartar da shi to musulmi ba karamin mutum bane wanda ya kamata ka zama to ka tozarta addinin musulunci addini ya sa mana dokoki cewa hatta da wanda ka gani yayi aikin alfasha misali mutum ne kaga ya aikata zina tabbas ka gani ya aikata wannan alfashai musulunci yace ba zaka zo ka bayyana ba matukar bakka da shaidoji guda hudu matukar kai kadai ne ka gan shi wannan wani ne ya aikata aikin alfasha na zina to idan ka zo ka bayyana kai kaɗai kaga ka gani ra'ayi la'ayi duk rantsuwar da zaka yi in dai kai kaɗai ne nan bulala tamanin zama saboda kawai ƙazafi ne dan me yasa Allah ya haka dan a kare dangantaka dan a kare mutuncin mutum yau aka zo aka ce wani ya aikata aikin alfasha suwa aka tozartar al'umma musulmi da baki ɗaya kai la Allah kai ma wanda kake gani ka tozartar da shi tozarcin zai dawo har karan kanka dan uwan wane ne baban wane ne mijin wacce ne uban wane ne dan uwan da wane ne musulmi ne kuma kai ma dan uwanka yau a waye gari a ringa nuna kahurai su ringa nuna musulmai su ringa cewa ga sunan suna aikata kaza ga sunan sun yi kaza kuma bi sababin wa bi sababin kai dan uwan shi musulmi kai ne ka zo ka tozartar da shi to shi yasa a shari'ar musulunci Allah subhanahu wataala ya dora mana dokoki ta yanda idan mutum kaga yayi wani abu ma ka nema mushi uzuri in ka kasa juriya kamar yadda muka faɗi a karatunmu na baya cewa ka gan shi ya huce da wata mata ka kasa juriya iske shi ka ce wani na gan ka huce da wata wace ce ga yi mini ya ga ma shi kenan a huce amma ba ka je ba ka ringa a wani na sani wannan ba na gayi muku ba nan kullun he ya huce nan kullun sai ya je kaza nan he ya yi kaza nan he ya yi kaza wannan ba ɗabi'a ba ce ta mutum musulmi bari ma irin kana irin wannan Allah subhanahu wataala ya ce narkon azaba ya tabbata ga irin waɗanda suke aikata wannan aiki daga ya wuce kana zamne ga mutumin nan ya wuce can zaya wasa ka ka ringa bibiye shi ka ringa bibiye shi dukkan mutumin da yake bibiye wani dan uwan shi musulmi to shi kuma Allah zai tuso shi gaba ya bibiye shi bibiyar da kake ma wancan to kai kuma Allah zai bibiye ka wa zai hi bayyana wani asirin wani kaga nan ubangiji ba ma kwatantawa Allah in ya bibiye ka ya sanyo ka gaba sai kaga duk wani da ya rafe da kai Allah ya bayyana yanzu Allah da yake asirta ka kaje ka aikata laifinka a ɓoye ba wanda ya san ka aikata wani abu Allah ya asirta ka a ɓoye ka je ka tuba Allah ya asirta ka to amma dan uwanka musulmi ya aikata wani abu kawai sai ka zo ka bayyana ka ki asirta shi ubangiji subhanahu wata'ala yace game da alkiyama idan an zo hisabi bawa zai zo ya aikata laihi ya aikata laihi ya aikata laihi a lokacin Allah subhanahu wataala ya bujiro mishi da ayyukan shi yace kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza kai ka aikata kaza yace kwarai ya rab yace ba Allah ba ka gafarta mini ba nan alkiyama an zo yace na gafarta maka ni na gafarta maka kuma ni na asirta ka a duniya a nan ma alkiyama ba zan zo ba na tuzartar da kai ba Allah alkiyama ma zai asirta ka laifin da kai tsakankaninka da shi Allah subhanahu wataala zai asirta ka a nan duniya ba wanda ya sani a gobe kiyama ma kuma in ka tuba ka je da imani to ubangiji subhanahu wataala zai asirta ka ba zai tozartar da kai ba shi yasa bai dacewa ga mutum musulmi ya ringa tozartar da dan uwan shi to wannan da Allah subhanahu wataala ya ce bane da hallaka ya tabbata ga masu wannan aiki sai Allah ya ce su ne kuma allazi jama'a malan wa addada shine wanda ya hada dukiya dukiya mai tarin yawa wa addada kuma ya zama kullum yana ƙididdige ta yana ƙilga ta bayya bada ta ya zama to wato wata siffa ce mummuna Allah yake nuna maka dukkan mai irin wancan yi da mutane gulman mutane giban mutane zakka same shi idan yana da dukiya idan yana da wadata mutum ne mai ruwa mai mako mutum ne wanda bai bada dukiyar shi ya tattara dukiyar kullum yake kullum sai dai ya ringa kilgata ka san marowaci malamai suka ce marowaci mai rowa kudin shi suna aljihu ya san nawa ne amma daga an jima sai ya gani wa kama aljihun sun rage ya hudo su ya sake kilgawa ya gani tabbas suna nan eh haka ne ko kuma suna banki daga an jima an yi kwana biyu ya koma a bashi relebe ko kuma suna gida ko gani yake mine wannan kudin raguwa zasu kullun yana lissahe da su kullun yana lissahe da su ni shine malamai suka ce jama'a malan ya hada duki ya wa'addada kuma ya zamanto yana kididdige ta su malamai suka ce a nan game da mutumin da ya zamanto dare da yini ko kuma tun da sahe ya zo yana ta aikace aikace yana neman dukiya dukiya kawai yake nema ruwa jallo ina ka zo neman kuɗi ina za ka neman kuɗi ina ka huto kasuwa ina za ka kasuwa bai da lokacin zuwa karatu bai da lokacin neman karatu kuma daga dare ya yi kawai shi kenan ya zo ya kwanta ya bai kamar gawa ya kwanta kawai babu aikin da yake sai neman dukiya to wannan bai dace ba ga mutum musulmi mutum musulmi rayuwa shi yake tsarawa dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya baka dukiyar nan da Allah subhanahu wata'ala ya baka wata wasila ce wata falala ce Allah ya maka ta yanda kada ka yi daidai da talaka a wajen ibada falala ce Allah ya maka jiya mun gani hadisin zahaba ahlud dusur bil ujur sahabbai da suka je masu talakawa na sahabbai suka je wajen manzo Allah suka ce ya rasulullah masu kudin nan wasu tayi da dukiya to kaga dukiya da Allah ya baka ashe fa ni'ima ce Allah ya maka da wannan dukiya zaka yi matukar kokarin neman alkhairi zaka zo ka ringa taimaka ma wanda bisu da zaka zo ka ringa gina wato abin da ya shahi lahirar ka da wannan dukiya amma wasu sai su ɗauki wannan dukiyar kawai a'a inna ma utituhu ala ilmin indi kawai a'a wannan duke saboda shi ɗan gado ne ya gada da yawa mutum yana da dukiya zaka gani gani yake kawai wata baiwashe ce wata iyawashe ce a'a Allah subhanahu wata'ala shi ya ga dama ya baka wannan dukiya da ya baka kuma ba ya baka bane ka tare ta ka ajiye ta kai kadai a'a ya baka dan ka taimaka ma wanda busida kuma wata hanya ce wadda Allah subhanahu wata'ala ya baka dan ka yi mine dan ka isa zuwa ga aljanna ka aikata ayyukan alkhairi kai kana da dukiya ibada ba sayan ibada ba yake barantana ka ce zakka sai ibada yin ta ake amma kuma akwai ibada ta dukiya ibada wadda da dukiyarka zaka yi ta wanda talaka ba zai iya samun wannan ba bai da dukiyar da zai iya yin sadaka bai da dukiyar da zai iya saye ya ciyar da miskina bai da dukiyar da zai iya kaza amma kai ubangiji ya baka kenan me ya dace kai ya zamanto kayi wannan shi sanan yace allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada kuma yake ta tunanin siffa ta uku a nan shine cewa wannan dukiyar da Allah ya bashi zata iya dawwamar da shi ba zai mutu ba ko zata iya dawwama a tattare da shi malamai suke cewa dukkan wani wanda ya ɗagawa da kuɗi zaka gani yana tunanin wannan dukiya zata iya sayar mishi da wani abu da duk wani abu wanda ya sa gaba zata iya sayan mishi da shi kai azzalumai kahurai su gani suke a ranar tashin alkiyama ha dukiyarsu za ta iya musu amfani ta suke kalu na hannu aksaru amwalan wa aulada mun kasance ai muna da dukiya mai yawa mun yi kowa dukiya haka mun yi kowa yara muna da iyallai wa ma nahnu bi mu'azzabin ai mu ba za a mana ba azaba wai saboda suna da dukiya bisan ba Allah subhanahu wata'ala shi yake ba ma wanda ya ga dama dukiyar nan dukiyarka da abin da ka tara ba ta ma amfani a wajen Allah subhanahu wataala in kana so ka ƙara sanin misali tun a nan duniya dukiyar nan taka ni'ima ɗaya Allah subhanahu wataala yana iya amshewa ya zamanto wannan dukiyar kana tunanin ina ma Allah subhanahu wataala ya kwace dukiyar nan ya maido ma wannan ni'ima zai misali ka je likita ka gani wani Allah subhanahu wataala ya rike mahutsarar shi bai iya yin hutsari ayi karan twitter kana jin hutsari gashi ka kasa huddawa zaka gani mutum yana kwatan ina ma duniya a bada wannan duke ya zamanto ya samu ya yi hutsari ni'imar yin hutsari wani ciwon zuciya wani ciwon koda ga kudin yana da dukkan kudin da ya in zuwa zai ya sai ya sai amma duka sun samu matsala amma mene wannan kudin ba su mishi ba amfanin da zai iya dole zai zo ya yi haka nan ya yi maleji lokaci rayuwa ta tai wani ciwon zuciya wanda ciwon zuciya babban ciwo amma wannan dukiyar bata mishi ba amfani ta yadda wannan ciwon bai kama shi ba ka san da a ce gana ma kanka garanti na rashin lahiya kar ta kama ka da mai kudi rashin lahiya ta kama shi kaga ba zai ta kama shi duk me ake ce mishi duk wani abin da ya shayi asirans ta sante da zai je MBA a yi asirans ta garantin sante zai je yayi zai je ya biya amma gama a wajen ubangiji subhanahu wata'ala kaddara Allah daidai kake da talaka yadda talaka zai ciwon kai haka zai saba Allah zai saba mai kudi ciwon kai haka yadda talaka zai yi rishin lahiya haka Allah subhanahu wata'ala zai saba mai kudi rishin lahiya nawa masu kudin suke gurin su ba da dukiyar su ga baki ɗaya don su samu lahiya a zo kuma a yi ta kashe dukiyai Allah bai ba da lahiya ba ƙarshe kuma mutum sai ya tafi ka gani nan da yace yahsabu anna malahu akhlada yana zaton cewa wa dukiyar shi zata tabbatar da shi ta dawwamar da shi wallahi ba haka nan bane ba abinda zai dawwamar da kai babu wanda zai dawwama a nan duniya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk wani mai diddige a ban kasa sai ya mutu kowa da kowa sai ya mutu Allah subhanahu wataala shi kadai zai tsaya mun gani a baya limanil mulkul yau lillahi alwahidul qahhar zo a rushe kowa ya mutu an tada kiyama Allah ya ce wai yau mulki na wane ne babu wanda zai amsa shine kala rawi yace in yana kusa zai ringa tabo su gwamnoni da shugabannin Najeriya ya ringa wane wane yani yani Allah yana magana libanil mulkul yam ina masu mulki ina shugabanni ina wanda su suke jagoran duniya ina wanda su suke ganin cewa wasu yau su suke da mulki ya ishe ga misali ma kusa abin da ya faru a kasar mu yau wanda yake mulkin ba shi ba yake mulki kaga kaddara wanda duk abinda kuma duk abinda ya zamanto ka yi dagawa ka nuna ma Allah subhanahu wataala ko yanzu babu wanda ya isa ya gagare ka to Allah subhanahu wataala sai ya kifar da wannan mulki duk tarihi ka duba duk mulki da mai mulki zai zo ya ya zamanto ya yi saitara ga mutane yana ganin babu wani wanda zai iya ja da shi yana ganin hoshi ya huce yana yin program in shi daga yanzu har zuwa demil kaza shi ne babu babu har ya zamanto ku kuna ganin hakawa haka ne kun sallama lamarin hakawa yanzu sai ta Allah in harkar juyin mulki ne kuna tunanin babu wata hanya da Allah zai yi juyin mulki babu wata hanya da za a samu wani ya zo ya ma wani juyin mulki babu babu babu kawai kwatsam sai Allah subhanahu wataala ya zo da lamarin shi ma baina tarfata ainin wanti ba hatuha yughayyiru Allahu min halin ila hali gwalgwadan kibkawar ido Allah yana iya canza yanayi zuwa wani yanayi to wannan mulki na Allah mulki na Allah shi kadai ne dawwama ta Allah ita kadai ne duk wani mai mulki sai ya kare duk wani mai mulki sai ya kare kai a baka ma mulkin yi ja kai shekara iyayen da kake so akwai lokacin da kai zaka ce dan Allah ku yakuri na gaishe a ajiye na daina na wasa yau babu daɗin abin da zaka ji duka shekarun nawa ne duk jin daɗin da kake ya ƙare yanzu watawa zaka yi kai idawa kawai ka tahi duk da abu ne wanda kowa yake ki mutuwa kowa kin ta yake Allah subhanahu wataala ya datar da to ala kulli hal dukiya da Allah ya baka kada ka yi ɗagawa ka gani cewa fa wannan dukiya da Allah ya baka zata iya dawwamar da kai wannan dukiya da Allah ya baka zata iya sa ka sai komi a wannan dukiya da Allah ya baka wata hanya ce Allah ya yi maka ta yanda zaka ƙara ƙarfafa ibadinka wallahi kada ka yarda kana da dukiya kana da arziki ya zamanto ka mutu baka yi ba ayyuka na alkhairi wanda wannan dukiya gobe idan Allah ya tambaye ka mi kai da ita zaka ba ma ubangiji subhanahu wata'ala amsa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mana cikin hadisi yace babu la tazulu qadama ibn adam yawmal qiyamah hatta yas'ala an khamsin wata ruwaya ce an arba'in ba ta yadda za a yi kauhar dan adam ta gushe a ranar tashin alkiyama har sai an tambaye shi ga wasu abubuwa guda biyar wata ruwaya ce guda hudu daga ciki akwai tambaya ta masu kuɗi shine ammalihi game da abin da ya shafi dukiyar da Allah ya baka tambaya biyu ke da kwai min aina tasabtaha daga ina ka samu dukiyar nan wa fi ma anfaqtaha ina ka ciyar da wannan dukiya ta kada ka dauka wai dukiyar ka ce Allah ya baka ka samu to mun ji ka samu daga ina ka same ta amin halalin aw haramin ta hanya halal ce ko kuma ta hanya haramun ce ta hanyar halal alhamdulillah dukiya ta ce ta hanya halal alhamdulillah to fi ma an faktaha ina ka ciyar da dukiyarka ba ka ce ba dukiyarka ce sai in je in yi abin da nake so da ita in je in dauko yan orchestra in je in dauko yan jagalaya in je in dauko yan kaza in je in ba ma yan kokowa in je in ba ma yan kaza duka wannan ka ce dukiyarka ce wallahi zaka gari a gobarar tashi alkiyama wannan abin da ka je ka aikata in dai ba kan tafarki na Allah bane ba to Allah sai ya tambaye ka akan wannan sai an kama ka da laifin wannan abin da ka aikata ka je ka aikata wani aiki na asha ka taimaka ma wasu wanda suke mushrikai ka taimaka ma wasu wanda suke yan tsubbu ka taimaka dan aje a cutar da addini ka taimaka dan aje a roshe addini kada ka ce dukiyar ka ce dukiyar Allah ce kuma Allah sai ya tambaye ka ni kai da wannan dukiya yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace talakawa su ne farkon shiga aljanna zan su shiga aljanna mai kudi yana can wani talakan ya yi shekara 40 ma aljanna mai kudi yana can ana mushi lissafi ana ta mushi ana ta yi ana ta yi kada ka dauka kuma dauki misali a yanzu nan ka ta yi ayyukan zaka yi bulaguro ko kuma ka ta yi ka ta yi ayyukan zaka yi bulaguro kai ne ka zo daga bakin saka amen in ka sai dan balizi in ka an ce ka ɗauki ventura ventura kilo sai ka ɗauki ma dizinaf dizinaf ko kuma ka ɗauki dizuit daga an ɗora mi za a yi kawai huciya za a yi kawai a ce a baka takarda wanda ya zo da kaya fa ya zo da saka odo ya zo da katarin kaya kai sai an yi ma awo wanda za a ɗora kargo kaga mi he ka je kana can listira tantu kana zamne kana jira wai ina wani ce gani nan wallahi ana nan muna ta lissafi ana ta wannan to alƙiyama lissafin nan hiyayi wannan kuma ka ɗauka kai ma talaka ka ɗauka fa a talaka kawai shi lafiya lau a talakan da ya imani ya bi Allah shi ake ne dan talaka idan baka bi ba imani kai ɗagawa bari babban abin da Allah ba yake ki a samu mutum talaka kuma ga girman kai ka bin Allah girman kai da kin bin Allah ga talaka babban asara ce kuma babban abu ne mafi muni mai kuɗi a ɗauka in ya yi girman kai duk da ma shi ma ba a so ya yi girman kai a ɗauka yana da mene yana da kuɗi to amma kai bakkada bakkada abin da zaka samu kuma ka zo kai girman kai a nan duniya ka kibin Allah ka mutu cikin wahala kuma ka je Allah subhanahu wataala ya narkar da kai a cikin azaba Allah ba ruwanka da talaka ba ruwanka da ina ka rayu ba ruwan shi da cewa wai kai a duniya ka sha wahala matukar wahalar da ka sha in dai baka bi ba Allah wallahi Allah azaba zai ba ba wani magana cewa wai a'a a talauci na wuni shi yasa ba kaza da kaza ban na iya sallah akan lokaci ban na iya kaza akan kaza a'a Allah da ya halice ka ba ta yi ba ka je ka nemi kaza da kaza ta yi ka je ka bauta mushi bauta Allah shi ya zabanto ya zo ya halice ka dan ka bauta ma Allah Allah bai tambaye ka ba cewa sai ka yi kuɗi la nas'alukum rizq la nas'aluka rizqaha nahnu narzuqukum wa iyyahu diyanka Allah bai ce maka ba cewa duk fafutuka harama halal sai kaji kana tunanin duk abin da ka yayi mu ka zaka kawo kai dai kawai ina zaka saboda shagalta da iyallai kawo musu abinci shi ya hana ni yin ibada Allah Allah ya ce mu muke ciyar da su lokacin da yana cikin cikin mahaifiyar shi wa yake ciyar da shi Allah yake ciyar da shi haka in ya huto Allah subhanahu wa ta'ala yake ciyar da shi ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wani abu mai daddabe akan ban kasa face a wajen Allah subhanahu wa ta'ala arzikin shi yake shi yasa wallahi arzikin ka duk inda yake ya zo ba duk inda yake arzikin ka sai ya zo ma kawai kai hakuri ka bi ka kama sababi kada ka zamna haka kuma ka koma gehe ka ce a ai arzikin ka Allah subhanahu wa ta'ala ya kadarta ya zo ma a wannan ba tawakkali bane ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misalin tawakkali ka tashi ka nemi sababi manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulihi da kuna dogaro ga Allah subhanahu wataala matukar dogaron shi Allah yace la razaqakum da Allah ya azurta ku kama yarzuqu tayr kamar yadda Allah yake azurta tsuntsu manzo Allah bai tsaya ba nan sai ce taghdu himasan wa taruhu bitana kaga tsuntsu zata tashi da sahi idan ta tashi mi take taya ta ta yi wajen aiki ta ta yi nema zata kwana babu komi kwalafa a makogwaranta amma da sai ta yi mi ta tashi ta je nema ba zama ba ta yi a ɗaki ta ce Allah zai kawo a kai ma baka zauna ba a gida baka zauna ba a fada kan banci baka zauna ba baka komi baka zauna ba baka kalkil ka ce Allah zai kawo Allah ba ku mu samu a'a zamanto kai ne wanda za ku bada in ya zamanto kai kai ka tashi ka nemi kasuwanci ka tashi ka nemi sababi ta hanya Allah subhanahu wataala sai ya zamanto ya azurta ka amma ka zauna kai kurwa zai lebura wannan ba tabi'a bace ba ta mutum wato musulmi musulmi akwai ayyuka da yawa wanda zaka je zaka iya zuwa kai mafi yawa mu wata rana girman kai yake samun mu ce kamar ni in je in ringa yin kaza a'a ni yanzu nayi karatu ina da diploma kawai ilfoke yanzu tun da demil kaza za a yi aiki ya kamata in yi deposit in je in yi kaza yanzu diplom ba ta aiki kawai in nema ka yi kiriyen kai da kanka yi kiriyen kanka yi kiriyen wani abu wanda zai zamanto kai ne zaka zamanto a wayi gari sai dai ka ringa rekiritaman in ma'aikata shine wannan kuma shi yake ci gaban da al'umma shi yake ci gaban da al'umma yanzu da a ce a ɗauka ƙasanmu yadda ke da kai wanda suka yi karatu makaranta ga Allah yadda ya bamu hili ga Allah yadda ya bamu abubuwan da mutane za su iya haɗawa kaɗan kaɗan ka haɗa ka haɗa ka haɗa zaka gani nan da nan ka samu kayi wani abu wanda kai ka fara zawwa da shi sai ka gani an samu ƙarin abubuwa yau da gobe yau da gobe yau da gobe ka gani Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka wannan abin ya tafi ka fara kai sababi ne Allah subhanahu wataala zai kawo maka abin da ya shahi wato wadata to ala kulli hal idan Allah ya baka dukiya kada ka yi dagawa shi yasa yace yahsabu anna malahu akhlada sai Allah yace kalla yace kab ba haka bane ba kalla wato wani amsa ce ta abin da ya shafi rantsuwa Allah yace fau fau fau ba wan ba lamarin yanda yake sani da shi bane ba Allah yace la yumbazanna fil khutaba yace wallahi sai mun jehwa shi a cikin wuta wadda take al khutama mai hababukan abaka hutama yana daga cikin wato sunaye na wutar jahannama an kiraye ta da hutama saboda ita in ta zo cinye komi take batta bar komi sai ta cinye shi to irin wannan mai wannan siffofi da Allah ya ambata tun daga abin da ya shahi alhamzu wal lamzu da abin da tunanin yana rike kudin shi kullun he lissafi sai rowa ba wai babban abin da shedani yake ma wahayi wanda yake da dukiya da mai rowa shine a aikin Allah ne kake gani mutum yana yin ruwa aiki na Allah zaka ga duk mai kuɗi sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya ji kai wanda ya karanci addinin musulunci mai kuɗi zaka gani ya zo an zo ana kiɗi ana jagaraya ana kaza ya hudo yan gomomi kawai haka yake musu kawai aka zo dan abin nan da ake sa musu na banki hori kawai shi ake talewa ka san bandar guda nawa ce yan goma goma nan miliyan ɗaya kawai tale shaka ake a yadda kawai kaga ana saki amma lokacin da aka zo aka ce a taimaka ma addinin musulunci a jama'a malam wa'addada sai kaga yana hudu wata yan jikka goma shi jikka ashirin aje a kama da ku goma musulmai idan kun zo goma ma aka ba ku ku ce alhamdulillah za ta kare wani abu wuri lisansiyar a samu man da za a tayi a yi kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a samu abin da za a isar ma al'umma karatu maza ka gani in an je can inda abin holewa ne kawai zaka gani yadda ake sakin kuɗi to duk masu irin wannan siffofi yake tunanin kuma wannan dukiyar tashi za ta tabbatar da shi Allah ya ce wallahi ba haka nan bane la yumbazanna fil khutaba za mu gama alkiyama tabbas za a jehwa su a cikin wuta wanda take mai cinye komi da komi haka Allah subhanahu wataala zai jehwa su idan aka zo jehwa dan wuta wuta ba wai sa ka wuta bane aki a jehwa ka ne aki kuma jihwa ta mala'ika jiwa ta mala'ika ba irin jiwa ta wannan ba za a ɗaɗɗarme ku a cikin sarƙoƙi Allah ya ce huzuhu فغلوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العزيز الحميد إنه كان لا يؤمن بالله العزيز إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم
kaga Allah subhanahu wataala ta yi khuzuhu fa gulluhu a kama su a ɗarme su za a ɗaɗɗarme mutum sun mal jahima salluhu sun mafi silsilatin zar'u hasaba'una zira'an fasulhu ba wai ɗarmi ba ɗarmin irin ɗarmin gora za a maka a lullumce ka a ɗarme ka haka za a sa a samu wata sarƙa zira'i saba'in haka za a jeho haka cikin wutar jahannama Allah ta yi innahu kana la yu'minu billahi al-azim sun kasance ba su yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mai girma to ta gani idan aka zo sanya dan wuta wuta kawai jehwa shi ne Allah ya ce shi ne ce kalla la yumbazanna fil hutaba haka Allah subhanahu wa ta'ala zai jehwa shi cikin wannan wuta yace wa ma adraka mal hutaba yace wai wa sanar da kai wai menene wannan hutar da aka ce ma al hutama sunanta wanda idan ta kama abu cinyewa take duka sai Allah ya ce narullahi muqada wata wuta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala almukada wadda kullum cikin hura ta ake wadda aka hura ta makamashinta shine mutane da duwar wasu ita wutai makamashinta dutsi ne da kuma abin da ya shafi mutane duk lokacin kuma da aka sa mata wuta aka sa mata mutane aka sa mata dutsin da aka zo aka zamanto aka yi kirkira gumki da shi aka zuba aka zuba ca take mi halimin mazid wai akwai ƙari ca take akwai ƙari ya ubangiji a ƙaro a ƙaro halimin mazid duka dan ma waka kai tunanin cewa fa la'alla wa kahin azo kanka kan shi shi dan wuta cewa ta cika kahin azo kan shi shi dan wuta cewa ta cika ka kai tunani a'a kawai daga an zura ta take akwai kari akwai waje har yanzu akwai waje har yanzu akwai waje asa asa asa asa karshe fa an sa dan wuta duka gabaki daya wuta tana neman kari zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai dora mata diddigen shi tukunta ce kattun kattun kattun ta cika ta cika ta cika Allah subhanahu wata'ala ya yi alkawali sai ya cika wuta kuma an cika ta a rihe ta haka aljanna Allah ya alkawali sai an cika ta ita ma an cika ta a rihe ta so Allah subhanahu wata'ala ya dace da mu Allah ya ce wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai wannan wutar da ake ce ma alhutama a qur'ani duk inda ka ji wa ma adraka ta zo to bayanin ta yana nan gaba banda guda daya ita kuma ta zo wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba banda wannan amma duk inda wa ma adraka ta zo wa ma adraka wa ya sanar da kai cewa kaza a gaba zaka ji amma bayani shine Allah yace narullahi almuqada wata wuta ce ta Allah almuqada wanda ake hura ta makamacin ta shine mutane da wato duwar wasu da duk wanda bai bi ba Allah za a sanya shi cikin wannan wutai allati tabbali'u alal afida wanda wuda ce malamai suka ce take mamaye zuciya take mamaye zukata wasu malamai suka ce a'a wuta ce wadda take kaiwa zuwa ga zuciya direct ka san a cikin gangan jikin dan adam babu gangai babu wata tsoka mafi hadari kamar zuciya a dukkan komi kaga zuciyarka ita ce in ta gyaru ganga jikinka ya gyaru kamar yadda manzo Allah ya gaya mana in ta lalace ganga jikinka ta lalace kenan kaga ita ta yi hadari haka kuma a rayuwarka ta tahiyar rayuwarka zuciyarka ita ce in ta tabu yau wani aka ce ma yana da ciwon zuciya wai ba magana ake ba sai ya kwanta rashin lahiya zai mutu kuna zaune faf yana iya mutuwa yana iya faf kawai shikenan zuciya ta buga ya mutu zuciya mafi hadarin waje ne to wutan nan aka ce kai tsaye nufatar zuciya take wutan nan nan inda yake da hadarin nan take kamawa wasu malamai suka ce zata kama gangar jikinka ga baki ɗaya sai ta narke ta narke ta je ta samu zuciya ta narkar da ita ta mata azaba a lokacin kuma Allah subhanahu wataala sai ya maido ma wani sabuwar fata a zuba ma sabuwar fata kuma ka ƙara wato abin da ya shafi zin raɗaɗin azaba Allah subhanahu wataala shine yace allati tattaliu ala al-afida wannan wuta ita ce wadda Allah subhanahu wataala yayi ta wadda take kaiwa zuwa ga abin da ya shafi zukata ko kuma mai mamaye zuciya yace innaha alaihim mu'sada fi amadin mubaddada innaha lalle su wannan wanda aka sa su cikin wutar jahannama wannan wutar jahannamai wadda take haɓaɓɓaka wadda take mamaye zuciya wadda ake sa mutane gabaki ɗaya alaihim mu'sada Allah ya ce bayan an sa su gabaki ɗaya za a rufe ta za a rufe wutai ka sai yanzu misali kai ne ka zo ka cika waje da wuta idan ka rihe wannan wajen iska batta shiga barantana ne barantana a samu wani ɗan sanyi-sanyi kuma ciki siraci bai hutarwa barantana mine barantana ta ɗan rage a wutan jahannama aka sa mutane aka sa mutane aka sa mutane ta cika Allah ya ce sai a rihe kuma sa wai ya ce ma fi amadin mu maddada wutan jahannama a cikin wasu amd umud gimshikai gimshiki ne tana da gimshikai wutan jahannama kamar gini ne to duk gimshiki kuma an kwakwaye jikin shi sali nan gimshiki ne to cikin nan an kwakwaye shi in aka zo nan za a sa ɗan wuta a ɗarme shi a ɗarme shi a nan kuma an rihe wuta kuma yana haɓaɓɓaka kuma mai balbalin bala'i ci take wasu malamai suka ce cin wutar da take ba irin cin wuta na ba ta tashi ya ce a ci ne na sulo sulo sulo ka san idan abu kana so lasiya ma mata idan suna dafa abu suna so abin ya yi lugo sai a sa mishi wuta madaidaiciya wadda ta zata ringa ratsawa tana ratsawa to wutar jahannama ita daman a ratsa take tunda tuntuni Allah ya hura ta an sa an hura ta ta yi jajjawur hatta kowa bakin kirin kai hatta kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce game da abin da ya shahi wani akwai wani waje cikin wutar jahannama wanda ana kiran shi da wailun irin wannan wanda muka yi bayani ce shi kan shi jahannama tana tsoron wannan wajen tana tsoron wannan wajen saboda irin narkon azabar da ke ciki wallahi wutar da kuke je ana wuta wallahi ba irin wutar duniya ba ce ba irin wutar duniya ba ce ba kwata-kwata kada mutum ya yi tunanin wa a aljannan lahira in dai an shiga aljanna abi daga can a'a wallahi ko aka kaga kawo kada ka yi tunanin wannan kada ko kaɗan ya ɗarsa a cikin zuciyarka baka san ba irin azabar da Allah subhanahu wata'ala ya tanada ka je ka binciki irin yadda Allah subhanahu wataala ya tanadi azaba wadda za a yi ma wanda yake kafiri dan wuta kai wuta ko segon guda kada ka yarda a saka ko segon guda zalla sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin mutumin da yafi kowa jin daɗi a duniya a same shi wanda yake bibiwa Allah shi kullun da ya tashi ma cikin jin daɗi yake rayuwar shi duka cikin jin daɗi yake wata wahala bai santa ba a ɗauke shi a tsoma shi wuta sai gwanda guda a hudo shi a tambaye shi wai wani ka taba jin daɗi a rayuwa yace a shi wallahi bai san ba daɗi shi tunda Allah ya yi shi cikin azaba yake sai gwanda guda sai gwanda guda na wutar jahannama to haka kuma aljanna a samu wanda yake shi ya sha wahalar duniya gabaki ɗaya talakan talak da ko shi komi in ya taba ma kawai sai a hankali sai ya zame mishi matsala ƙarshen matsala a rayuwa a same shi a gobarar tashin alkiyama kuma ya bi Allah ya bi Allah subhanahu wa ta'ala wannan mutumin aje a sanya shi cikin aljanna sai gwani guda a sanya shi a hudu shi a tambaye shi wani wai ka taba jin wahala ce a shi ya yi bai tamba ma meye wahala ba shi fasarta menene ake ni da wahala shi kullum tunda Allah ya yi cikin jin daɗi yake to wannan wai ni'ima da azaba da Allah subhanahu wata'ala ya tanadi kuma wallahi wannan tabbas akwai su kada ka yi shakka bari ma yana daga cikin imanin mai imani ka yi imani da cewa wannan aljanna da wuta duka akwai su lahira tabbas akwai ta kamar yadda bayani zai zo mana insha Allah cikin suratul asr kan abin da ya shafi rukunnan imani cewa imani da ranar lahira duk abin da aka ce ma za a yi a ranar lahira wannan tabbas sai an yi shi tun daga abin da ya shafi zawwa farfajiya a tado mu a je a dahi zuwa ardul mahshar inda za a yi wato abin da ya shafi hisabi a zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sabko da mala'iku sahu sahu sahu haka Allah ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji a yawma idin bi jahannam a zo da wutar jahannama tana rike da wato tana tare da linzami dubu saba'in kowane linzami mala'ika dubu saba'in mala'iku su sauko su ma 'yan adam kewayu kewayu kewaya a sa a ma 'yan adam circle mala'ikun sama ta farko su sabko ruwaya ta zo cewa za su sabko ga baki ɗaya su ma wato 'yan adam da aljannu da dabbobi ga baki ɗaya amma su musu ke waya goma ta sama ta biyu su sabko ta uku su sabko su ma goma goma goma goma haka za a kewaye mu muna tsaka ba magana ka tsere ina magana cewa wanda za su shiga za su yi fura da in ka su kai ka aljanna ba wannan magana wannan duk tatsuniya ce duk tatsuniya ce ake maka a wajen da mala'iku ne masu sekirite yi magana ma ka iya ma to haka duka wannan ka yi imani akwai shi Allah subhanahu wata'ala zai zo kuma ya kiba kowa magana Allah ya yi hushi al'umma su shiga rudu a je wajen annabi nuhu ya ce a ya shi ya yi addu'a fa cewa a hallaka al'umma gaba daya a zo wajen annabi ibrahim ce ya yi karya a zo wajen annabi musa a zo wajen annabi isa ƙarshe sai ya zo wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya ce ana laha manzan allah ya je wajen allah ya yi sujada ya yabi allah allah ya lakanta mishi wasu kalmomi na yabo ya yabi allah ya yabi allah allah ya ce mishi ya muhammad daga kanka ka tambaya za a amsa ma ka nemi ceton abin da kake ceto an baka nan na bai ce ummati ya rasu ya allah a yi sabi al'umma da mu muka zo a ƙarshe amma mu ne a farko can wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana ba kargage bane ba ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya yi mana haka Allah subhanahu wataala ya ga dama Allah yake fifita abin da ya ga dama nan zamu dakata insha Allah da fatan abin da muka faɗi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shi daga cikin zakatanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين